الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci ya damu a wannan masallaci mai suna Masjidu Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci ga tafsirin littafin Allah mai girma a yau muna 21 ga watan Ramadana hijira 1447 wanda shi ne 28 ga watan biyu miladiya 2026 muna da cikin surutu maryam don haka yau za mu tashi aya ta 51 faɗar allah maɗaukin sarki wasu kurfin kitabin بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله يذكر في الكتاب موسى ka ambaci annabi Musa a cikin littafin Al-Qur'ani innahu kana mukhlasan bi fatahi lafi ko shi ya kasance wanda an ka tsalkake ai muna da kara innahu kana mukhlisan da wala mun kasara shi ya kasance mai ihlasi ne duk abin da zai zai don Allah mukhlasan wanda an ka tsalkake mukhlisan mai tsalkakewa wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance manzo annabi Allah ce wa nadainahu min janibi turil aymani mun kira shi ta gefen duci bangaren dama wa qarribana wa qarrabnahu mu kusanto da shi najiya yana abokin ganawa bi mana muka gana da shi wa wahabina lahu min rahmatina muka yi masa kyauta daga rahmar mu muka bashi kyautar ahahu harun dan uwansa harun muka bashi shi ma zama annabi kaga shi annabi dan uwansa annabi kuma shi ya roka ma dan uwansa annabtaka din don haka aka ce ba taɓa samun dan uwa da yawa dan uwansa gata irin gatan da annabi musa yawa dan uwansa harun Allah ya ce ya aika shi zuwa ga Fir'aun ya ce Allah ka haɗa ni ɗan wana Allah ce na haɗa ka da shi lamma zakarta ala Ibrahim al-Khalil wa asna alayhi bayan Allah madaukin sarki ya ambaci Annabi Ibrahim kuma ya yabe shi sai ya koya da ambaton al-Khalil kaga shi Ibrahim al-Khalil badadai shi ko Musa al-Kalim in ka duba duka mawaninsu dai ne khalil khalil wannan ba daɗai ne wannan ko abokin magana wato shi musa darajarsa allah kai masa magana ba tafinta tsakaninsu sauran annaba jibrilu ake aiko a zuwa ce zo ka ce mai kaza shi ko allah ka ce mai kai musa yi kaza yake waskur fil kitabi Musa ka ambaci Musa cikin littafin innahu kana mukhlasa shi da cikara ba'dhum bi kasri la mukhlasa min al ikhlas fil ibada ana nufin ikhlasi yake yi a wajen ibada akwai riwaya abinu baba wanda hawariyawa sun ce ma annabi isa mun san wanda hawariya su ne yan gani kashe ne annabi isa suka ce masa ya ruhullah ya kai ruhin allah a habirna anil mukhlasi lillahi ba mu labari wane ne al-mukhlasi ko al-mukhlasi lillahi al-mukhlis lillah shine allazi ya'malu la wanda yake yana aiki don Allah kawai la yuhibbu an yahmadahu an-nas bai so mutane su gode masa shi mukhlis yana aikin sa don Allah bai son aiba ba haka Allah ba mu labarin sabana ba inna ma nudiku li wajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura don Allah muka ba ku ba mu son ku gode ba mu son sakamako ba mu son ku gode kamar da wasu ka karanta cewa innahu kana mukhlasan ai kana mustafa ya kasance zababbe shine ma'anar mukhlasan wanda an ka tsalkake aka zabe shi kamar da Allah ce inni safaituka ala nas a cikin sura al-a'raf wa kana rasulan nabiyya shi Musa ya kasance manzo ne annabi kaga jami'a lahu bainal husaina an hada mai duka sifofin biyu da annabtaka da manzanci don me fa innahu kana min kiba min al mursalin al kibari yana daga cikin manzanni manya manya cikin manzannin da Allah ya aika kamar da kiyamatu 313 to cikin sa akwai biyar wayanda ke duk sun fi sauran su ne manya manya na farko su nuhu sannan ibrahim sannan musa sannan isa sannan muhammad salawatullahi wa salamu alaihim wa ala sa'il anbiya ajma'in to shi no sai da cikin su wa nadainahu min janibi tur al-ayman Allah ce muka kira shi ta gefen dutse a bangaren dama wato janibu tur janibuhul ayman min Musa dama ga Musa lokacin da ya tafi yana neman wannan wutar da ya linkaya domin ya samu garwa shekuwan kyankashe wanda zai zo ya hasa to kamar yadda abin bayani ya zo cikakke a cikin suratul qasas bayan abin da ya faru ya faru gare shi a masar ya gudu zuwa madayana domin gudun kada fir'auna ya kasai abinda ya gudana can ya gudana ya gama shekarun da ya bada yadda zai dawo gida an haɗu shi da matarsa tsakiyar daji ga ruwan sama an yi ga sanyi ga naƙuda ya kawo matar tasa ga jarba da su jarba ga shi ya ɓace hanya ta ɓace masa to shi na wannan lokacin sai ya linga ya haske kamar wani wuri ana hasauta kamar yadda Allah ya ce mai yalinsa ku zauna nan na lika ya hasken wuta zan je in zo muku da ƙyanƙyashe wanda za mu zo mai amfani da shi a hasa a ɗanyi ruwan zafi sannan kuma sai in gada muke ji mu ɗan kusanci wuta mu ɗan jin sanyi ko kuma ce in zo in samu wanda zai nuna muna hanya to shi na yana zuwa nan dama gare shi a wannan dutsen Allah ce sai muka kira shi wa qarrabnahu najiya muka kusanto da shi yana abin ganawa wato nan ne Allah ya gana da shi nan ne ya bashi manzanci yace ya tafi inda fir'auna ya kira shi cewa ya zawo ya bauta wa Allah shi kadai Allah ce kuma wa wahabana lahu min rahmatina ahahu harun daga cikin rahamar mu sai muka yi masa kyautar dan uwan sa harun wannan ya zama amsa ga roƙon da shi Musa yayi da kuma neman da ya a sanya ɗan uwansa ya zama annabi tare da shi kamar wanda ya zuwa cikin suratul qasas aya ta 34 bayan Allah ce tafi na aike ka zuwa inda fir'auna Musa ce a aiki ɗan uwana Harun shi yana son wannan nauyin a ɗauke masa ɗora ma ɗan uwansa Harun saboda me yace wahi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iridi an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun yace ya Allah ina neman a haɗa ni da ɗan'uwana haru domin ya fi ni bayyana harshe an ce shi musa yana ɗan gurya-gurya magana haka wannan kuma kamar da malamai suka ambata ya faru ne sanadiyyar da ƙyanƙyashin da ya ɗauka ya aza ga bakinsa yana jariri domin daga cikin jarma da fir'auna ya masa domin ya gane shi ba shi na wancan wanda yake tsoro ba yana so ya kashe shi matar tasa hajjiya ta ce a'a ai wannan karamin yaro na bai sa abin da yake ba amma in kana musu azamai gwal da kyankashe a ce da hudu guda aka samu gwal aka aji aka samu kyankashe aka aji annabi musa alaihissalamu sai allah ɗore hannunsa ya ɗauki wannan kyankishin kuma ya ɗauka kasa al'adar ƙaramin yaro da ya ɗauka sai baki to shi na ainihin wannan ya ɗan ƙone shi ya samu gani shi takan ɗan yi nauyi to shi yasa ce a aika ɗan uwan saharu ne zama kariya gare shi domin ya shi bayyana harshe kuma ya zama yana gaskata ni saboda ina jin tsoron su ƙaryata ni a cikin suratu daha da ranar ma da ya addu'a ya roƙa yana cewa ji alli waziran min akali haruna ahi ushdudu bihi azari wa ashirku fi amri kai nusabbiha kasira wa naskuraha kasira innaka kunta bina basira wato bayan roƙon Allah ya yalwanta ƙirjinsa ya walwale wannan kullin da ke ga harshensa kuma ya hada shi da ɗan uwansa haro ya ba su annabtaka da manzancin tare domin ya zama kariya gare ya zama mai karfafa shi ya zama su samu damar wa Allah tasbihi mai yawa da ambaton Allah mai yawa domin in kana da wanda zai kama maka ga abu to kahi mai yawa nan ma a cikin sukayensa ce kada uti ta su'ulaka ya musa an baka burin ka ko an baka su'alaka abin da ka roƙa ya kai musa a cikin suratu shu'ara da Allah yake je zuwa fir'auna nan cewa ya kwata-kwata ba wa ma wai a hada shi da harun cewa fa arsil ila haruna ya Allah ka aiki haruna saboda mi walahum alayya zambun ni ina da laifi gare su Allah ka san na kashe musu mutum fa akhafu an yaktulun ina jin tsoron da zuwa na basu tsaya suka ji sakon ka basu kashe ni ba wai kashe yake tsoro ba ai gauga kashe shi tun bai da sakon Allah ba shi yasa malamai mariga suka ce ba wani wanda ya wa dan uwansa gata irin gatar da shi Musa ya waɗa wasu haru don ya nemi shi zama annabi tare da shi shi yasa na Allah ce wa wahabna lahu min rahmatina ahahu haru muka yi masa kyauta daga cikin rahama mu muka bashi kyautar dan uwansa Harun shi ma ya zama annabi kuma Haruna akbar bin Husayn shine yayansa shi kare ne sai Allah ya gaba واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله واذكر في الكتاب إسماعيل كأنبتي annabi Isma'il a cikin wannan littafin Al-Qur'ani innahu shi ko Isma'il kana sadiqal wa'adi ya kasance mai gaskiyar alƙawari wa kana rasulan kuma ya zama manzo nabiya annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana umurta iyalansa da yin sallah wa zakati yana umurta su da bada zakka wa kana indallahi mardiya shi Isma'il ya kasance yardadde a wajen Allah wannan yabo ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya ga shi annabi Isma'ilu dan annabi Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam shi kuma Isma'il din shine walidu arabil hijazi kullum dun laraba hijaz to annabi Isma'il shine kakansa wato asalin abin a lokacin da azzalumin sarkin nan da ya so ya alfasha da mata annabi Ibrahim Sara amma Allah ya kange hannunsa da ya tasan mata duk sai ji kamar wutar nefa ta ja ta to karshe da yace ma in so kawo mai ita ba na riga da ba mutun da kun kawo aljanna ta kun kawo mai don haka sai dauki kyauta ya bata daga cikin kyautar har akwai wata kuyanga wadda ya haɗa mata da ita wadda ake kira haja saboda dai ya samu da ya kukuta yana ganin kamar wani abu zai ya same shi to ita kuma ta zauna da ita da mijinta annabi ibrahim tsawon lokaci ba su haihu ba don haka ta ba shi kyautar wannan kuyanga hajar domin ya sadaka da ita ko za su samu ɗa to sai kuma Allah ya kaddari suka samu da Isma'il kuma abin da ya faru na kishi ya faru inda Allah madaukin sarki ya umurci annabi Ibrahim ya dauko Hajar din da jaririnta Isma'il ya kawo sunan inda kufan ɗakin Ka'aba yake saboda lokacin da aka yi wannan tsofanu shi ma ɗakin Ka'aban duka yare da babu illa dai kufai ne kawai kuma wancan lokacin wannan wuri wadun ne gairu zizar'in rahi ne wanda ke ba wani shuka a cikinsa ayau busa sai ba ruwa ba alamar don haka da yan jikar dabino da yan sarkar ruwa ya kawai ajiye musu a wannan wuri ya juya matar tabbi tana kira bai wayo ba sai ta ce mai Allahu amaraka bi haza Allah ne umurce ka kawo mu wanga kungurmin daji ka aje sannan ya wayo ta ce eh lalle Allah ya umurce ni to ta ce idan la yudayuna idan dai Allah ce ka aje to Allah ba zai tozarta mu ba sai mu na mafita kuma ka ta faru ta zauna a wannan wurin da ɗanta jariri ita kaɗai cikin kungurmin daji ta ci dabino ta sha wannan salkan ruwa ɗin nan ta sha da ɗanta nono har aka waye gari ruwan suka ƙare ta zo ga ɗan yana buƙatar ruwa sai ta tashi ta duba ta duba ta ga dukinsa ba shi ne duki mafi kusa gare ta sai ta je ta hau wannan dukin wai hawan da ta yi ta duba ko za ta linkayi wani ta nemi agaji na ruwa gare shi ta duba ta duba ba ta kowa ba ta gangar ko bai ta zo ta duba halin da zai yi ta yi kudai ɗan yana nan da yana bukatar ruwa ta wuce ta hau arfa shi ma ta tsaya ta duba ba ta ga komai ba ta dawo inda ɗan ta wuce safa haka ne sai da ta yi kai kogo so bakwai tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu wannan shine asalin sa'ayin da duk mahajjaci ko wanda ya hura zai yi tsakanin safa da marwa din nan ko da ta koma inda yaro yake yana dan shirishin sai ta gaura suna bulbula to sai ta yi maza maza ta yi ɗaya ɗan ta ɗaya ɗan rame ta ɗaya gurbi don rosu ta abu shi da aka ce da ta kyale ruwan da wurin ya zama da ya zama gulbi to dan gurbin nan sai sai zama ruwan nan na suke ba su karewa ko ba su abin nan wannan shine asalin ruwan zanzam ne rike wannan zanzam ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zanzam ne ma shuribala duk wata bukata idan ka sha ruwan zanzam da niyya wadda khalisa Allah zai biya maka wannan bukata maganin komai suna yi da waya daga cikin magabata ko wanda ke zuwa sha ruwan nan da niyyar Allah ya kwankwada masa ilimi sai kuma ya zama babban shehin malami don haka duk wani abu wanda duk wata bukata wadda aka ranka idan ka zo ruwan da ya kashiya da ikhlasi da kyakkyawar niyya to Allah zai biya maka wannan bukata to wannan shikenan sai suka ci gaba da zama da nan to dama akwai fatake daga ƙasar Yemen wanda suke zuwa ƙasar sham wajen kasuwanci suna bi ta wannan gefen nan hanyar su wadda suke bi take kusa ga wurin suna cikin jarin nan sai suka linka wani tsuntsu to shi kuma tsuntsun ga al'adansa duk inda ka gan shi lalle akwai ruwa wannan wurin bai zama inda ba ruwa har suke cewa la'ahadu na fi hadal wadi lama a fi yadda muka san wanga rahi ba musa akwai ruwan ba to don haka dai ganin tsuntsun ya sa lalle sai sun bida sun tabbata tunda sun ga tsuntsu akwai ruwan ko da suka zo wannan wurin suka same mata rubuwar jaririnta ga ruwa gabanta shine suke tambayar ta tace to ruwan da yaro ne don haka takaice dai suka yarjejeniya da ita akan za ta bari su ɗibi ruwa su kuma za su ba ta abincin ruwa abin take bukata to haka ne ta faru wannan hayarsa suka ɗan gina yan tantuna gefen wannan wurin da an an samu wani zango inda ake ɗan yada zango to haka dai har mutanen suka yi waita su larabawan yaman wanda ke daga cikin kabilar jirhum suka yawaita a nan shi kuma annabi Ismail har ya tashi ya tsatsata ya zo su kaɗai ne mutanen da ke tare da su kaga yanzu harshen babansa Ibraniyanci bai da mai yi ne yanzu nan gar jirhum din larabci ne yaren su don haka su ne yake tare da su sai zai gare su ya larabci kuma da zai aure ya auri a cikin su wanda yake cikin zuriyarsa ne aka samu larabawa na aljazira wanda yake Qurayshawa na cikin su wanda yake daga cikin Qurayshawa ne aka samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman tarihi suna kiran su Arabul Musta'araba yayin da wancan su ko su ake kira Arabul Ariba wato wancan su ne Larabawan Larabci su da ma asalin su Larabci ne wayannan kuma Arabul Musta'araba Larabawa ne wanda ke Larabci su an kai canda suna da nasu yare amma dai yaren ya bace sun koma Larabawa to kuma sai zan Allah ya ɗaukaka su akan wancan arbul ariba ya zama su suka ɗaukaka har aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su to shi yasa ce maka nan shi ainihin annabi Isma'il alaihi salam shine walidu arabil hijaz kullihim shine mahaifin larabawan ƙasar hijaz gaba ɗaya sai Allah ya yabe shi ce annahu kana sadiqal wa'di shi Ismail ya kasance mai gaskiyar alkawai Ibn Jurayj yace lam ya'id rabbahu idatan illa anjazaha Ismail bai taba wa Allah wani alkawari ba wace ya cika wannan alkawari ya'ani wai abin da ke malta zama qattu ibadatan bi nazrin illa qama biha wa faha haqqaha bai taba bakance ko alwashin wata ibada face ya tsaya yayin wannan ibada kuma ya bata hakkinta Saluna akili yace shi Isma'il Allah ya ambace shi sadiqal wa'adi saboda yayi alkawari da wani mutum cewa su haɗuri kaza lokaci kaza Isma'il alayhi salam ya zo wannan wurin shi ko mutumin yammanta annabi Ismail ya kwana wannan wurin jiransa sai da wasa ko da ya biyo ya ganshi ya ce a wai kana nuhin tun jiya kana nan ya ce to ya an kai kai baka to wace a inni nasi ai mantawa ne ya ce ai ni ko bai yiwa gare ni mun yi alkawari mu haɗuwan ga wuri in zo ba mu haɗa kai ba in tafi ka zo baka same ni ba to shi yasa Allah ce kana sadiq alwa'id sufyanu sauri yace kai ba ma kwana daya ba shi labari ya kawo ga cewa ya zauna wannan wurin yana jira wannan mutumin har shekara daya mana sai mai da wurin gidansa ya yi daki da komi ya zauna nan ya tare wannan wurin dindindim yana jira wannan mutum har aka shekara ibn shawzab yace balagani annahu ittahaz zalika al-makan sakana ya rike ma wurin zama ya rike wannan wurin gida don haka sai gina hema sai ya cika da zamanin yana jira wanda sun kai alƙawari Abu Dauda ya rawaito a cikin sunan nashi haka Abubakar ibn Muhammad Ja'far al-Kharaidi a cikin littafinsa da ke kira yawa suna makarimul ahlak ya wannan riwa ta hanyar wanda ake kira Ibrahim Tamhan Tahman daga Abdullahi dan Maisara daga Abdul Karim Abdul Karim yana nuhi Ibn Abdullahi Ibn Shaqiqan shi kuma ya karbo daga babansa shine Abdullahi Ibn Abil Hamsa ya ce nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wai bi ma na yace da kai da Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin a aiko shi fa baqiyal lahu alayya baqiyatan da mun kai cinikin ni ba da kudi sai zama akwai wani abu ya rage wanda ya biyo ni kowa atuwa an atihi biya fi makanihi zalika ni ce zan kawo maka sauran nan wannan situ nin manta aka yi ne aka kwana na manta cewa yana ce Najeriya na yin kai mai sauran kuɗi ne ta cikin da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kahin wa aiko shi kahin ya zama annabi yace sai rana ta uku sai da tura kai cewa na ce zan kai mai tun wa kuɗi ne wuri kaza yace ko da ni zo ni isko nan yace mi ya fata haba yaro la kai shaka ka alai kawo hasa kwana uku ina jiran ka ana hahuna munzu salati an tazar kwana uku ina jiran ka to kaga wannan yana nuna maka irin kai kolin da bayan Allah son kai wajen kiyaye alƙawari aka ce Allah ya ce mashi annabi Isma'il Sadiq al-Wa'adi saboda a lokacin da babansa ya mafarkin zai yanka shi bayan nan ya girma kamar da Allah ce walamma balaga ma'ahu sa'a lokacin da ya girma ya sa aiki tare da shi to yanzu ya zama mutum dada aikin kuma yana yi tashi kawai annabi Ibrahim yana kwana sai mahalkin an ba shi umarni ya yanke dan su kuma mahalki annaba gaskiya na annabi duk abin da ya mahalki haka abin yake yanzu ya shawarci ita mahaifiyar yaron hajar ta ce to ya umarni Allah ba maka sai bi kawai kaga ba irin mata yanzu ba ka bani da shi ka kawo da daji kayan suwa yana jariri yanzu ya girma ka ce kuma ka toka yanke shi ai da bala'i ya samu sai ta ce billahi lazi wanga dakan kulelenka don baka san wahala sai ba amma kawai ta sallama shi kuma dan kaga tunda ya kai mutum dole shawartai ba ta so mai daidai ka ce kwata a yanke saboda yana yi wakila ya bi na madola jira'insa to shi na da annabi ibrahim ce na yi mahwalkin na yanka ka kawai abinda ismail ce faf almatumar sa ta ji duni insha Allah min sabiri ka aikata abin da aka murce ka yan Allah su za ka sami cikin masu haƙuri kamar da zuwa cikin sutun safa ta ayat 102 ko wannan alƙawar da ce sa ta ji duni insha Allah min sabirina kaga alƙawari na yanzu zai yi hankuri a yanka din kuma ya cika wannan alƙawari uban ko ya kwanta sai ya ɗauko ƙaya da ɗara masa sai Allah ya fansai kawai da cewa fadai na mu bizifin azimi muka fansai da wani abin yanka babba aka ɗauko ne rago daga aljanna aka kawo ko da ya jayo ƙaya na tsammanin makoshin ɗansa ne ko da ya duba ya gashi rago ne ɗan yana tsaye ya rike mai ɓangaren rago wasu malamai sun ce saboda wannan ne aka ambace shi sadiqal wa'adi to idan muka duba wannan bayanan za mu ga cika alƙawali yana daga cikin sifofin kirki waɗanda ake yabo mai to idan ko haka ne to shi ko saba alƙawali sifa ce abin zargi shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul saf aya ta 2 da ta 3 yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna yace ya ku masu imani don me kuke fadin abin da ba ku aikatawa yace kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna zargi ya girma a wajen Allah ya zama kuna fadin abin da ba ku aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alamomin munafiki guda uku ne munafiki akwai alamomi guda uku wayanda da su ne ake gane cewa eh wani munafiki ne na farko za haddasa kazaba idan ya bada labari shirka ƙarya ya zo ya faɗa maka ƙarya ya san ba gaskiya na ba kawai don ya abon ganka sannan wa iza wa'ada akhalafa idan ya alƙawari ya saba ka zo ka ce mai yalla bai honorable don Allah kaza kaza ce to tafi gobe ka dawo ka dawo bayan azhar ya san yana da ya san jirgi ne zuwa Abuja karfe 11 ka tashi kaga ko da haka dawa ce ra ai ai ya wuce Abuja ce tafi gobe ka dawo ya san gobe din baka iske shi to kaga wa'ada akhalafa wa idza tumina khana sannan idan aka bashi amana zai ci amana yaudara zai to wayannan alamomi guda uku alamomi ne na munafiki in ka duba kaga mutum makarici ne yana saba alƙawari in an bashi amana ci yake yi to wannan kawai yanke mai hukunci ka cewa da munafiki ne a wata riwaya akwai ƙarin sifa ta hudu wa iza khasama fajara a lokacin da ya husuma sai ya kangare ya gano shi abai da gaskiya amma sai ya kene ne kyadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda adda dabi'a guda cikin wannan dabi'u yana da dabi'an munafikai sai lokacin da ya fatta wanda ya hada su ko gaba dai to ya kasance munafiki tan tagariya ko da yana sallah yana azumi yana zakka yana komai yana cewa shi musulmi ne idan dai ya tattara wa'annan sifofin ga ƙarya ga sab alkawari ga ci amana to ya zama tatacce munafiki Allah ya kare mu daga munafiki don haka wannan ya kasance cikin sifofin munafukai kana talabbusu bi diddiha min almu'min don haka kwabuwa da kishiyar wa'annan gaskiya rike alkawali tsare amana to shi kuma sifa ce ta mu'minai don haka Allah madaukakin sarki ya bi bawan sa manzon sa annabi Isma'ilu alaihi salam ce sadiq alwa'adi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya kasance sadiq alwa'adi saboda yi manzon Allah la ya'idu ahadan shay'an illa wa falahu bi bai taba wa wani alƙawarin wani abu ba face ya cika wannan alƙawarin don haka yi kokari ya kai dan wa musulmi duk abin da ka san baka ya cikawa to kakka yadda ka yi alkawalinsa kakka yadda ka yi alkawalin abin da baka ya cikawa abin da ka san kana iya cikawa to shi za ka yi alkawali abin da ka san baka ya cika kakka yadda ka yi alkawali saboda a soka ko don ka cimma wata bukata wadda a gabanka wadda ake so ka cimma a alibnu abil asim rabi ya yabi matarsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab yace haddasani fa saddaqani wato yana yabon mijidiyarsa yana cewa ya bani labari ya faɗa min gaskiya wawa adani fawon fali kuma ya mai alkawali ya cika wannan alkawali kaga dai kenan faɗin gaskiya da cika alkawali abuna wanda ke hamma gabata suna yaban junansu da wannan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa cikawa bayan an zabi Abubakar radiyallahu anhu a matsayin halifa to ya san manzon Allah yana da alƙawulla da dama da wasu basufka waɗanda la'alla wasu bai samu dama cika su ba Allah ya karbi ransa sai Abubakar ya ce duk wanda ya san manzon Allah ya yi mai wani alƙawari ko kuma ya san manzon Allah yana bin manzon Allah wani bashi to ya zo in cika wannan alƙawarin in bashi na in biya wannan bashi kaji halifa ka wanda zai kokari ya ga cewa duk wasu alƙawallan ka da wasu ba su son kanka ya kokari ya biya su to haka ake son duk wanda ya gaje ka ya zama shi yasa sai da wani lokaci muke nake kira ga shugabanninmu su ji tsoron Allah idan sun ka isko waɗanda sun ka gada sun fara wasu ayyuka waɗanda yake ayyukan suna da muhimmanci ga al'umma to su ji tsoron Allah su cika wannan su gama waɗannan ayyuka saboda wannan ayyukan ba na waɗanda sun ka gada ne ba na al'umma ne gaba ɗaya kuma da dukiya al'umma aka fara waɗannan ayyukan ba isuwa ba don haka su dibi dukiya al'umma din su isar su iya da wannan ayyuka domin al'umma su amfana da su abubakar siddiq yana faɗin wannan sai jabir ɗan abdullahi ya zo ya ce to manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi min alkawali ya ce idan dukiyar da ake kawo daga bahrain aka kawo wannan dukiyar a ɗaya tuka haka za wa haka za wa haka za ma'ana zan kwaso haka in baka in kwaso in baka in kwaso in baka ce manzon allah ya yi wannan alkawali to gashi kuma Allah ya bai cikawa wannan dukiya ta Bahrain ba kawo ta ba Abubakar yace na ja falamma ja amal al-Bahrain lokacin da wannan dukiya ta Bahrain ta zo amara Siddiq Jabiran sai Siddiq ya umurci Jabir fagarahu bi yadayhi min al-mali yaske sa hannayenka ka kanfato wannan dukiya kamar wanda manzo Allah ya maka alƙawari Jabiru ya sa hannuwa ne ya kwaso ya babbako ya kwaso ya teku ya cika ko da aka zo aka yace ko da aka kirga abin da Jabiru ya kwaso sai gashi ya samu dirhami 500 dirhami 500 kwaso da ya ci kwanuwarsa abin da kwaso da kai dirhami 500 to kaga wannan fatahu mislaiha ma sai abubakar ya bashi kwaton kwacin wannan hasabi mana ya lunka mai uku kage cewa da yace haka zawa haka zawa haka za dinnan ya kwaso kwaso farko an kidan ya dirhami 500 don haka sai ya koma kidan ya wasu dirhami 1000 kage ba so a kwaton kwacin 500 guda biyu ba sai ya bashi ya zama ya tafi da dirhami 1500 saboda wancan alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai shi na abubakar ya tsaya cikin wannan alƙawarin sannan Allah cewa kana rasulan nabiya shi Isma'il ya kasance manzo kuma annabi a cikin wannan akwai dalili akan cewa Isma'il ya samu ɗaukaka sama da ta ɗan uwansa Ishaqa saboda lokacin da Allah ke bayani Ishaqa kawai cewa in shi annabi ne to amma shi Isma'il zaka ce rasulan nabiya ya zo a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa min wuldi Ibrahim Isma'il Allah ya zabi annabi Isma'il daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim wato annabi Isma'ilu biyu ya kasance shi ne mafificinsu sai Allah ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati shi annabi Isma'il ya kasance yana umurta iyalansa da yin sallah da ko bayar da zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance yardadde a wajen ubangijinsa nan ma yanka duba wani kyakkyawan yabo ne Allah madaukin sarki yayi masa da wata sifa wadda atta kwarai lokacin da Allah ya sifanta cewa mutum ne mai naci mai jimriya mai hankuri akan da'ar ubangijinsa sannan kuma wajen da'ar ba shi kadai ke yi ba yana umurta iyalansa saboda wannan shine abun da yau waje ba ga kowane mutum ba kai kadai zaka yi da'a ba ba kai kadai zaka bauta wa Allah ba ka umurci iyalanka su ma su bauta wa Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin surah Taha aya ta 132 Allah yana ce mai wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka da yin sallah kuma ka yi hankuri akan sallah din nan ka dage la nas'aluka rizqan ba ma tambayar wani arziki ba mu ce dole sai ka je ka nemo abin da zaka ci ba nahanu narzuquka mu za mu ciyar da kai wal akibatu taqwa kuma karshen kwarai yana ga masu takawa kaga annabi ma Allah ya umurce shi da ya tsaye da sallah ya umurci iyalansa haka a cikin suratul tahrim aya ta shida Allah kira yin duk masu imani baki ɗaya ce ya ayyuhal ladzina amanu wanda yake kowa ya shiga duk mai duk musulmi ya shiga ciki Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta wadda yake wannan wutar wa ƙudu hannasu wani hijara makamashinta mutane da duwatsu da su ake kura wannan wutar ba irin wutar duniya ba wadda ake hasawa da yanga da itatuwa sannan alaiha mala'ikatun gilazun shida da kaga wannan ana nufin ke ne da za ka dage ka bauta wa Allah su ma iyalanka ka tabbatar da ka tsaya tsayin daka kaga cewa su ma suna bautar Allah ai abinda ake nemi ruhum bil ma'rufi wa nahawhum 'anil munkar ku hore su da alkhairi ku hana su daga abinki wala tad'uhum hamala kar ku bar iyalan naku sagaga fatakuluhum an-nar yawm al-qiyamah sai ku huta ta ce su ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abi Huraira yake cewa rahimallahu rajulan Allah ji kan mutun wanda yake kama min al-layli fa salla ya tada dare salla wa ay qazam ra'atu ya tada matarsa ka tada dare zaka yi salla ka tayar da ita to wanda yayi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ji kansa fa in abadna dhaha fi wajhi al-ma'a in ma ta she ta tashi tashi ya ga ta kiya dan samu ruwa ya yawa mata ga ruwa ga fuska kaga wannan da annan samu fuska ruwa za ka ga wannan don yanzu ko kwana ya tsaye mai ka da ka zo ka wanke su ka sake jikawar take to idan ka tare ta da ka ga abun ta ga ta samu ruwa ka samu ta ga fuska wanke mata fuska ta ruwa yanzu tana miki sai ku ci gaba da sallah bana sannan yace rahimallahu ra'atan qamat min al-layli fa sallat Allah ji kan matar da ta tashi da daddare tana sallah ita ma fa aika zan zaujaha ta tashi da mijinta kaga tashi shi kokari kenan shi yana ne yana sharar bacci ta tashi sai nafila sai ta ta sai ta ce mai gida tashi yace sai ta yi kiya sai ta samu ruwa ga huska don ya tashi to wanda ya wannan Allah ji kan wannan hadisi Abu Dauda da Ibn Majah suka fitar da shi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Hurairah radiyallahu anhu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sai kazar rajulu min al-layl idan mutun ya tashi da daddare wa ay kazam ra'atahu ya tayar da matarsa fa salla ya raka'atayn suka yi salla raka'a biyu kutiba min az-zakirin Allah kaseeran waz-zakirati an rubuta su cikin wayannan da Allah ya ce waz-zakirin Allah kaseeran maza masu ambaton Allah ambato da yawa wazzakirati da mata masu ambaton Allah ambato mai yawa katta da ita da kuka yi raka ajin ku kun shiga cikin azzakirin Allah kaseeran wazzakirati Abu Dauda da nasa'i da ibn majah suka fitar da wannan hadisi Allah ya gaba واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا na'am ورفعناه مكانا عليا Allah ce wazkur fil kitabi Idrisa ka ambaci annabi Idris a cikin littafin nan alkur'ani innahu kana siddiqan lalle shi Idris ya kasance mai gaskiya nabiyan shi ma annabi Allah ce wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka shi can wani bagire madaukaki yana can sama Allah ya ambace da su nan ya yabe shi da cewa mai gaskiya ne cewa annabi ne cewa Allah ya daga shi can sama a wani wuri na daraja a cikin hadisin da ke bayanin Isra'i da Mi'raji wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a can sama ta hudu ce ya samu annabi Idris alaihi salam saboda ya ta yin zuwa ga sama ya samu annabi wane yin zuwa ga sama ya samu annabi wane har ya zo sama ta hudu can ne ya samu annabi idris wannan shi ne ma'anar warafa anahu makanan aliya mun daga darajarsa mun ɗauka shi zuwa can sama wani bagire maɗaukaki kaga wannan shi ma yabo ne ya samu daga Allah maɗaukin sarki a an karɓi hadisi daga abdullahi ɗan abbas duk da irin wannan daraja da Allah yawa annabi idris gashi mai gaskiya gashi annabi gashi da daraja maɗaukakiya to duk da haka nan yana da sana'i don a nuna maka kai kada malanta ta sa ka zauna wai kai ba ha komai shi kenan kai mala haiki a'a ka bi aikin yi shi yasa za ka ga magabata kowa da sana'a shi annabawa ma kowane annabi da irin sana'a da yi magabatan ma haka to duk da wannan annabi idris ya kasance hayyatan tela ne madunki ne don haka a ɗunkin da yake yi sana'a ɗinki a sana'arsa mutane suna kawo kakinsu yana ɗunka musu mai son ɗan burga mai zuwa ɗunka masa mai son minana amma kuma saboda kasancewa siddiƙan nabiya duk sadda soka allura kun san duki ana ɗan soka allura to sai ya ce subhanallah subhanallah da ya soka da subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yana dinki har ya gaji ake baki yana yana sabbi fakana yumsi hina yumsi walaysa fil ardi ahadun aflalu amalan minhu don haka ko da marace kai a ƙasa ba wani wanda ya fi shi aiki mai yawa babu wanda ya fi tara doki mai yawa gashi kuma yana ta tasbihi to kenan tasbihi wanda ya tara shi wasu ya adadin sa in ba Allah ba yanzu ko riga ɗaya mutum ya ɗunka misali ya ce da hannu ake ɗunka so ka allura nawa yake yi kafin ya gama ɗunka wannan riga ɗin Allah zai san adadi to ko wani akwai subhanallahi ɗaya ibnu jurayj ibnu abi najihin ya so magana ga mujahid yace warafa anahu makanan aliyan shi idris rufi a walam yamut kama rufi isa dauke shi an kai zuwa sama da ransa kamar yadda aka dauki annabi isa zuwa sama da ransa zaka kaga wannan wata daraja ce wadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ga wannan annabi annabi Idris alayhi salam sai Allah ci a gaba أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أباءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا yaka fika Allah ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim wayancan da aka lissafa maka annabawan waskur fil kitabi wani waskur fil kitabi waskur fil kitabi Allah ce su ne wayanda Allah yawa ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zuriyati adam da cikin zuriya adam domin shine tushe wa mimma hamalna ma'anuni da kuma inda muka dauka tare da annabi wato wanda yake cikin zuriya annabi Nuhu wa min zuriyati Ibrahim da wanda ke cikin zuriyar Ibrahim wa Isra'il da wanda ke cikin zuriyar Isra'il wa min ma hadaina kai suna daga cikin wanda muka shiryar wajita baina muka zabe su idza tutla alaihim ayatur rahmani idan aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama sarru za su fado sujjadan suna masu sujuda wa bukiya kuma suna kuka wato wannan annabawan da aka ambata a cikin wannan ayar da ma wayanda aka ambata a cikin wasu rori da wasu ayoyin da suka gabata to da zarar an karanta musu ayoyin Allah za su faɗi suna sujada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta in an karanta daidai wannan aya ayi sujuda ya kamata a ce lokacin da Allah ya karanta ta ya saka kujerar na ya sujuda mu ma gaba ta sai mu za mu ma Musa mu sujuda ba dole na sai hausa shirka wala ba to sai dai ya muna ruwa Allah madaukin sarki na ce haula innabiyuna wa'annan annabawan ba wai ana nufin wa'yan gade da an ka ambata cikin wannan sura ba duka annabawa gaba ɗai su ne wa'anda Allah ya wa ni'ima akwai wanda ke cikin zuriyar annabi adam kamar shi annabi idris saboda kage ya girmi nuhu don haka shi yana cikin zuriyar adam wayanda ake nufi wayanda suka manhamal namu annabi su kuma wayanda suka zo suka zama annaba bayan annabi nuhu kaga akwai annabi ibrahim ai yana cikin manhamal namu annabi su kuma wanda ake nuhi da zuriyar Ibrahim inda yake min zuriyati Adam min ma hamalna ma anuhi wa min zuriyati Ibrahim to shine annabi Ishaqa da annabi Yaqub da annabi Isma'il su ko zuriyar Ibrahim ne wayanda Allah ce wa Isra'il da zuriya Isra'il wani ne Isra'il shine Yaqub to wayanda a zuriyar su sune akwai Musa akwai Harun akwai Zakariya akwai Yahaya akwai isa wani wani duka suna cikin zuriya annabi ko to duka wayannan Allah ce suna wayanda yawa ni'ima wato na daga cikin annabawa a zuriyar wayannan manya-manyan annabawan da aka gabata tun daga shi annabi adam har zuwa shi isra'ila in ka duba duk annabin da aka yi dole ne sai ya fito ta wa'annan wa'anda aka yi kafin annabi nuhu kaga suna cikin zuriya annabi adam kai tsaye wa'anda aka yi bayan annabi nuhu kafin aka yi ga ibrahima da yake shi ibrahima din yana da cikin zuriya mahamman lama anuhin wa'anda aka yi bayan annabi ibrahim kamar ƴaƴansa da jikansa suna cikin zuriya annabi ibrahim wa'anda aka yi bayan wucewar annabi yaqubu shi kuma cikin zuriyar sani sai har aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke shi ma zai koma cikin zuriyar Ibrahim saboda jika ne ga annabi Isma'il da Ibrahim alaihi salam don haka duka wayannan annabawan da wayanda aka ambata a wannan sura da wayanda aka ambata a surorin da suka gabata da waɗanda aka am- za ambata a wasu rori a nan gaba to duk su ne Allah maɗaukin sarki ke cewa su ne waɗanda Allah ya wa ni'ima kamar wanda ya tabbata a cikin suratul an'am Allah na cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub Allah ce kullun hadaina dumin shirye da su wa nuhan hadaina min qablu yace shi ma nuhu mun shirye da shi tun kafin annabi ibrahim wa min zuriyati dawud wa sulaiman yana cikin zuriyarsa akwai annabi dawud akwai sulaiman wa ayyub akwai yusuf akwai musa akwai harun Allah ce duk masu kyauta haka muka saka kawo sannan yace akwai zakariya akwai yahaya akwai isa akwai ilya duk wannan salihan mutane na sannan yace akwai isma'il akwai alyasa akwai yunus akwai lut yace duk mun fifita su kan talikai yace akwai daga cikin iyayensu da zuriyarsu da ƴan uwansu Allah ce kai mun zabe su mun shiryar da su a gode bai mai kakke Allah ce a ƙarshe ulaiikal ladzina hadallah fa bihudahu muqtadi wa'annan da aka ambata su ne wa'anda Allah ya shiryar don haka kai koyi da shiryar su kai ma kai koyi da shiryar waɗannan to wannan dai akwai sauran bayani amma dai an ta nuna min lokaci ya insha Allah dan zamu tsaya fatar abin da makaranta dai dai Allah ya bada ladan daidai kurakure Allah shi yahe muna wannan haduwar da muka yi Allah ya mata albarka ya sa ta san san da jira garin baki daya bukatun mu na bayyana da boye duk Allah kai ka san su kuma kai ne da bukata muna roƙon ka ya Allah ka biya da muna bukatun mu gaba ɗaya wayanda ka san ba hairi na ga yau ba Allah ka canza mu so ka ba mu abin da ke zama alkhairi gare mu Allah ka dawo da mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da yalwar arziki a cikin wannan ƙasa Allah duk mai nufin ya daidaita wannan ƙasar ta mu na roƙonka ya Allah kai mu na kariya da shi Allah ka daidaita shi Allah ka dora musulunci akan kafirci ka rinjayar da musulmi akan kafirai sannan da ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam eh dole sai kana da alwala